إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتأته له اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ثلاث في النار وبعض عباد الله العلم الدين له أهمية وفوائد ومزايا وفضل لا تعد ولا تحصى ومن فضله وفضل أهله يقول جل من قائل سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وبه فضل آدم على الملائكة الكرام وقال جل من قائل سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ومن فضله لم يأمر الله لم يأمر الله نبيه بمزيد في أي شيء إلا هو وقال وقل رب زدني علما ومن فضله وأهميته يرفع درجة أهله على الذين آمنوا درجات وقال جل من قائل سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن فضله قدمه الله على العبادة والاستغفار وقال جل من قائل سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ومن فضله ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم ثم قال له أكتب ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة عباد الله يقول معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه عن فضل العلم يقول في إهدى أقواله تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وتلبه إبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه للناس صدقة وبذله لأهله قربة وهو العنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين والنسير في السر والضراء والوزير عند الإقلاع والقريب عند القرباء وهو منار سبيل الجنة لا تكفى أو لا تكفى على أحد أهمية العلم واكتسابه في حياة الإنسان إذ أنه نور يضيع ظلمة الجهل وهو أصل الأشياء وهو أصل الأشياء ومفتاح تهرير العقول من الأوهام والقيود ولقد زادت حاجة الإنسان للعلم وذلك لتسهيل حياته على هذه الأرض عباد الله يعد العلم إرث الأنبياء فلم يترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينارا ولا درهما إنما تركوا خلفهم علما بينا وبراهين عظيمة ومن خذي بعلم فقد خذي بخير الأوامر وفلاحه ثبت في ثبت في الحديث أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال في ذلك وإنما العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورث لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بهذا واحد ومن فضله عباد الله هو من الأعمال الثلاثة التي وقفوا على الميت بعد موته في قبره قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والعلم الصحيح يستوهب على الأكلاس وتجنب صاحبه على الرياء أو عن الرياء والمفاخرة أمام الناس فالقصد في طلب العلم هو عبادة الله تعالى والعمل به وتبليغه للغير دون طلبه لشهرة وهطام الدنيا عباد الله العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيه الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم مناظر الأخيار والدرجات الأولى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام الأمل والأمل تابعه يلهمه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء للعلماء مكانة في الدين لا تنكر ولهم فضل كبير عند الله وعند الملائكة والصالحين من العباد وصبت عن صحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعة إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والهيتان في جوف الماء ويقول ابن القيم رحمه الله العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يعتدل أي حيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب عباد الله فقد جاء الشر بتكريمهم وحص على توقيرهم وأخذ ابن عباس رضي الله عنه بركاب أبي بركاب أبي بن كعب رضي الله عنه فقيل له أنت ابن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار فقال إنه ينبغي للحبر أن يؤذب ويشرف وقال عبد الرحمن بن واكد الليثي رحمه الله رأيت باب مالك بن أنس رضي الله عنه كأنه باب الأمير بكسرة الجماعة لطلب العلم عباد الله يقول لمولى سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah dukkan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. muna gode masa muna yaba masa muna neman tonyansa da agajinsa wanda Allah ya shirya shine shirye cikin bayi Allah ka samu cikin shiryun bayinka wanda ya bata ba za a samu mai shirin da shi ba ina cewa ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala. kuma annabi muhammadu bawansa ne manzonsa ne wanda ya turo shi duniya da alkhairin da babu kamarsa ya turo shi da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayanan ya yan uwana cikin addini yau muna yini ne ne bakwai ko na takwas yinin takwas ga watan sha'aban watan takwas cikin watannin musulunci guda goma sha biyu hijira yau na da shekara 1446 kutubar mutu yau a wannan masallaci namu na ummina hawa'u da ke wannan unguwa ta bago a bayan makarantar 'yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da falala ta wata siffa ta Allah wanda ya zaɓi wa'ansu daga cikin bayan su yi ba su kuma ya ce mai girmama wannan siffar da ma'abotanta wannan siffa ita ce ilimi musamman ma ilimi na addini ilimi siffa ce ta Allah wa huwa al-kallaqul alim alimul ghaibi wa shahada Allah ya siffanta kansa da masani ne shi mai ilimi ne sannan kuma ya sanya ilimi ya zama siffarsa sannan kuma ya bawa bayansa doka mu girmama ilimin sannan kuma mu girmama abota ilimin mu sani ya uwa na cikin addini shi ilimi na addini ma'ana ilimin qala Allahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam iya da muhimmanci iya da fa'idoji iya da darajoji iya da falaloli wanda ba sa kirguwa ba sa kirdigwa daga cikin farala ta ilimi da ma'abuta ilimi Allah ta'ala cikin alƙur'aninsa mai girma ke cewa shahidallahu Allah da kansa yayi shaida annahu la ilaha illa huwa ba abin bauta da cancanta sai shi ya shaida wannan Allah ya shaida kansa da kansa cewa shi kadai ne abin bauta da cancanta sannan ya ce wa ulul wal mala'ika sannan ya ƙara tabbatar da mala'iku ma sun shaida mala'iku kafataninsu sun shaida Allah ne kaɗai abin bauta sannan sai ya ce wa ulul ilmi ma'abota ilimi na addini su ma sun shaida Allah ne kaɗai abin bauta ƙa'iman bil isbo suna tsaye kan adalci kwanga wani shaida ce daga rabbul izza shaida ce daga Allah zuwa ga ma'abota ilimi ya ishi wannan bayin Allah falala Allah ya gwama shaidarsa kansa da ta mala'ikunsa sannan ya gwama da malamai kuma. Duk duniya ba layin da Allah ya jona shi a wannan layin sai masu ilimin addini. Wannan kaɗai ya ishi malamai su tsaya su gode wa Allah, kuma su riƙe daraja da mutuncin da Allah ya musu. Domin Allah ya musu karamci wanda bai yi wa wani wanda ba su ba. Ya uwa, wannan ilimi da shi Allah ya fifita annabi Adamu kan mala'iku. Mala'iku siffarsu shi ne, La ya asu da Allah ma amarahun wa ya fa'alu da mai umaru. Mala'iku kaf ba mai saɓan Allah ba su masan shi ba. An halice su da haske, kullum suna cikin tasbihi da takabiri da yi wa Allah ɗa'a. Duk wannan nagartatta su, sai Allah ya fifita annabi Adamu a kansu. Ba da komai Allah ya fifita annabi Adamu a kansu ba da ilimi ne. domin Allah ta'ala yake cewa wa allama adam al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi adam ilimin sunayen abubuwa gaba daya summa aradahum ala al-mala'ika sannan ya bujirowa mala'iku wannan abubuwa fa qala anbi'uni bi asma'i haula sai Allah yake cewa mala'iku ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan har inda awarku cewa ya za a yi ne sanya khalifa a bayan ƙasa bayan za su yi barna su julda jini to ku bar labarin waɗannan abubuwan ku bar labarin sunayensu hiska ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu kai ne mai yawan ilimi kai ne mai hikima sai Allah ya ce adamu anbihum bi asma'ihim adamu zama malamin su koya musu karantar da su kun ga anan sai Allah ya fifita annabi adam alaihi salam akan mala'iku ta hanyar ilimi daga cikin fallar ilimi ya ‘yan uwa, Allah ta'ala bai taɓa cewa manzansa ya roƙe shi ƙarin wani abu ba a duniya sai ilimi. Allah bai ce manzo na roƙe ni ƙarin shekaru ba, roƙe ni ƙarin ila wannan kuɗi ko dukiya ko ‘ya'ya ba, amma sai ce wa ƙorar bizir ne ilma. Ka ce Ubangijinka ya ƙara ma ilimi, ya daɗe ka cikin ilimi. Daga cikin fallar ilimi ya ‘yan uwa, Allah iya ɗaga darajojin masu ilimi akan masu imani. Allah ta'ala yake cewa yarfa illahu allazina amanu minkum Allah iya daga darajojin masu imani cikin ku sai ce wallazina utul ilma darajat masu ilimi kuma Allah iya hauhawar da su iya daga darajojin su fiye da masu imani sanan daga cikin fallar ilimi sai Allah ya kaddamar da shi akan ibada sai aka fara magana sa kafin ai ibada kafin ai istighfar Allah ta'ala yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah farko ka sani Allah shi kadai ne abin bauta da cancanta sannan aka ce wasu tagafir li dhanbika daga baya kuma ka nemi gafara in baka da ilimi neman gafara ma baka san yadda za a yi ba sai aka fara cewa ka fara ilimin ka fara sanin yadda zaka bauta wa Allah sannan daga baka yi istighfari game da zunubanka da mumine maza da mata daga cikin fallar ilimi ya yan uwa a hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam farkon abin da Allah ya fara halitta farkon halittar da Allah ya shine alƙalami kafin Allah ya halicci komai alƙalami ya halitta sai cewa wannan alƙalami ukutu ma kana wa ma sayakun ila qiyamisa alƙalami ka rubuta dukkan abin da na kaddara zai faru daga farkon duniya har ƙarshen ta kun ga alƙalami iya da alaka da ilimi rubutu iya da alaka da ilimi yasa malamai suka ce wannan hadisin kima iya ɗaya daga cikin hadisai masu nuna falla ta ilimi domin Allah ya ce farkon halittunsa shine alƙalami mu'adhu bin jabal sahabi mai girma yake cewa game da ilimi ta'allamul ilma ya ku bayin Allah ku je ku yi ilimin addini ku je ku zauna a makaranta a gaban malamai su koya muku ilimin addini mu'adhu yake cewa fa inna ta'allumu lillahi khashya yin ilimin addini dan Allah to iya ƙarawa mutum tsoron Allah domin Allah ta'ala yana ce inna ma yakasha Allah min ibadihi ulama daga cikin bayina wadan tabbata suna tsorona sune malaman addini ilimin addini iya karawa mutum tsoron Allah wa talbihi ibada neman ilimin ibada ne ka dau jakarka ka dau littafin ka je majalisi ka zauna ka je zauren malami ka zauna ya koya ma karatu ibada kake yi ana rubuta ma ladan ibada ne bibiyar ilimin an koya ma ka zo kana bibiyar sa kamar tasbihi kake yi wal bahasu anhu jihad research ka gano wata matsala ta addini koyayya to daidai yake da jihadi daidai yake ka saba takobi ko bindiga ka fata fagen fama domin addinin Allah ya ci gaba wa ta'allumihi linnasi sadaka ka zauna kana koya mutane ilimin addini sadaka kake duk wanda ka sa a gaba kai Allah ya ce annabi ya ce a gyara kaza kada ai kaza to ka kaddara dukkan wanda yake sauraronka to kamar ladan sadaka ake baka a madadinsa kaga lalle ilallah koyi da ilimin addini kasuwanci ne da ba kwaduwa wa bazlihi li alihi qurba ma'abota ilimi su zauna a junan suna muzakara suna tattaunawa to suna ƙara kusanci ga Allah ne shi ilimi anis ne fil wahada me ɗebe kewa ne lokacin da ka kadaita wasahibi fil khalwa ilimi aboki yake zama ma lokacin da ka zama kai kadai idan kana da tilawan alkur'ani ko kana da tilawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka ta kai kadai to ilimin sai zama abokinka sai ka dinga tilawa kai kadai sai ka dinga tunano ilimi kai kadai ya zama abokin hirarka kuma ilimi dalili ne addini dalili duk abin da zaka yi addini ya zama to akwai ilimin da ka dogara kansa kuma ko a ina kace ga dalili na qala Allahu qala rasul to kafi karfin a ture ka sai dai wani abu da ban yi hayaniya kuma amma in dai kace ga dalilinka to dalilinka ya fi kowa ƙarfi dalilun na fiddi duk abin da zaka yi addini ka jingina shi ga Allah ga manzon Allah sannan kuma ga magabata na ƙwarai wan nasiru fi sirri wa dharra fi sarra wa dharra shi ilimi taimako ne cikin sa a lokacin kunci da walwala idan walwala ta same kana da ilimi ba za ka saba wa Allah ba ba za ka yi murnar da za ka sabi Allah ba idan kana da kana cikin damuwa da talauci idan kana da ilimi to zaka san yadda zaka killace kanka ba zaka fada cikin sabon Allah ba ilimi taimako ne a gun mawadata taimako ne a gun talakawa iya kare mutum zuwa ga fishin Allah iya kare mutum zuwa ga fadawa azabar Allah ilimi ya 'yan uwa waziri ne ma'ana madadi ne khalifa ne a lokacin da baka gida ku duba yadda malamai addini suke manyan malamai wani ma sai yi wata uku a waje iya da awa amma wani ma ba zai san baya gidansa ba ilimin shine ya zama kalifansa a gida dalilin ilimin sai ta sa ana masa hidima ko baya dalilin ilimin sai iyalan samu kariya ko baya dalilin ilimin dukkan wani al'amari na gidansa ba zai tsaya ba ilimi ne kaɗai ki da wannan darajar ka fita ka fita amma ilimin ya zauna a madadinka a gida ku duba malamai masu da'awa yadda Allah ya musu wannan tagomashi ilimi iya da wannan daraja ilimi iya da wannan farla ilimi ya yan uwa shine manaru sabilil janna shine ke haska ma hanya tafiya aljanna ba abin da zaka gane hanyar aljanna in ba da ilimi ba ilimi shine fitila da zai zamanto haske gare ka ka taka ka taka ka tafi aljanna ya ƴan uwa masu albarka abin ba boye yake ba dukkan ɗaya daga cikin mutane ya san farla ta ilimi da kuma farla neman sa a rayuwar ɗan adam domin shi ilimi shine haske wanda yake yayi duhun jahilci shine asali akan komai shine mabudin dukkan alkhairi shine mabudin yanci ya yanta zuciyarka daga wahami daga daure-daure daga dabaibayi kuma ilimi ya yan uwa fallasa tana karuwa ga dan adam a lokacin da Allah ya yassari ilimin ku duba yanda qur'ani Allah yake faɗa game da shi walaqad yassarna alqur'ana lizikri Allah ya yassari alqur'ani dan a karanta ambaci Allah subhanahu wataala bayan Allah masu albarka ana kirga ilimi cewa gadan annabawa ne shi annabawa ba abin da suka bari na dukiya dinari ko azurfa a'a sun bari ilimi ne kuma gadan su shine ilimi duk wanda ya riko da ilimi hakika yayi riko da alkhairi mai girman gaske inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa su annab malamai sune magada annabawa annabawa ba su bar dinari ko azurfa ba sun bar ilimi ne ko magadan su ilimi sa gada daga cikin fallar ilimi ya uwa shi ne wanda ko ka mutu to wannan ladan da ake samu nasa bai tsaye a kanka inda za ka mutu yau ai shekara biliyan kafin a tashi alkiyama inda ka koyar da ilimin addini wannan ladan ba zai tsaya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa idan ɗan adam ya faɗi ya mutu dukkan ayyukansa sun tsaya komai ya tsaya dukkan wani hidimarka wani program naka wani kacakacarka duk sun tsaya komai an taka masa birki sai mazalace sai abubuwa guda uku kawai su ne da ko ka mutu ba su tsaya ba ma'aikike sassarakatun jariya farko sadaka mai gudana ka gina bohol ka tona rijiya ka yi hanya ka yi makarantar addini ka yi kaza ka yi kaza ka yi abin da ko ka mutu ba zai tsaya ba al'umma suna amfanuwa da shi to wannan ko ka mutu ma ba zai tsaya ba abu na biyu sai ce ilmun yun tafa'u bihi ka bar ilimin da al'umma za su yi amfanuwa da shi ka yi rubutu al'umma suna karantawa bayanka ka yi laccoci da wa'azozi a sajjala a kasar kasar a dinga yaɗawa al'umma suna ji to ko ka mutu wannan ladan bai tsaya ba in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na uku ka haifi ɗa na gari mai tarbiyya ya dinga yi ma addu'a bayan ka mutu to shi ma wannan ladan bayan tsayawa musaniya ɗan uwa masu albarka ilimin addini iya gadar da ikilasi yi dan Allah duk mai ilimin addini ana saran zai yi aiki dan Allah kuma iya gujewa ilimin addini iya nesanta masu yi da gariya yi ba dan Allah ba da mufakara alfahari a gaban mutane neman ilimin addini manufarsa shine tsoron Allah shine yanda zaka gyara ibadarka yadda za ka yi aiki yadda za ka isar da saƙon zuwa ga wani wanda bai ji ba sannan ilimin addini ba a nemansa don shuhura don ɗaukakar duniya masana ko ni wane ne ko dakta waye ko profesa waye to ilimin addini bai gaji wannan ba ilimin addini tawazi'u ya sani kaskantar da kai ya sani ilimin addini ya yan uwa shine mai rayar zuciya daga jahilci shine mafitila wanda take haskawa idanuwa daga cikin duhu yablughul abdu bil ilmi manarul akhya amma manazilul akhya ilimi iya kai dan adam zuwa ga matsayin zababbun mutane wa darajatul ula ilimi iya kai mutun zuwa ga daraja mafi kololin daraja ilimi na addini iya kai mutun zuwa ga daraja mai girma a duniya da lahira wa tafakkur fihi ya ajlisiya ka zauna kana tuntuntunin ilimi a kwakwalwarka a zuciyarka to daidai kake da mai azumi na nafila wa madarasati ta'dul qiyam mudarasa ilimin daidai ne da tsayuwan dare wa bihi urful halal wal haram da ilimi kare yake gane haram da halal in banda ilimin addini baka san me haram ba me halal baka sani ba ta hanyar ilimin addini za gane abu kaza haram ne abu kaza halal ne neman abu kaza ya halatta neman abu kaza bai halatta ba ilimi ne imamul amal ilimi shine jagoran aiki wal amalu tabi'un ilimi duk inda yake to aiki bin sa yake yi sai an yi ilimi sannan ayi aiki Allah iya sassauta ilimin ya yi baiwarsa ga wanda ya zaɓe su kuma Allah iya haramta ilimi ga wanda ya haramta wa samun aljanna malamai suna da matsayi a cikin addini wanda ba a inkarin wannan matsayi suna da farla mai girma a gun Allah da mala'iku da ma'abota nagarta cikin bayi ya tabbata hadisin abazar Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa malamin addini yastaghfir lahu man fis samawati wan fil ard duk halittun sama duk halittun sama na mala'iku wanda Allah ne kadai ya san yawansu to suna nema wa malamin addini gafara gon duk halittun ƙasa tsuntsa kwari kifaye a ruwa mutane dabbobi manzan Allah ce suna nema wa malamin addini gafara gon a kullum waɗannan bayin Allah suna nema malamin addini gafara gon Allah domin darajar abin da yake an ce ta mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu ga ma'abota ilimi domin girmama ilimin da yadda kuma da irin abin da suke kana alkhairi bayan Allah masu albarka ilimin addini shine hasken da babu duhu a bayansa ibn al-qayyim yake cewa malamai na addini masu koyarwa dan Allah bi manzilatin nujum fi sama matsayin su a ƙasa kamar matsayin taurari ne a sama tauraro iya haske iya kiryarwa malamai su ma aikin da suke a dandanin ƙasa kenan haske ne ga al'umma koyarwa ce ga al'umma mu sani ya uwa masu albarka har ma yake cewa buƙatar da mutane suke da ita game da malaman addini to buƙatar su ta fi girma akan buƙatar su ta abinci da abin sha tunda abinci da abin sha wannan ko ka ci ko baka ci ba za ka mutu kuma za ka rayu bayan ka mutu me zai sa ka samu rayuwa mai kyau bayan ka mutu shine ilimin addini ilimin addini ne kadai zai sa ka samu rayuwa mai albarka bayan ka mutu bayan Allah mu sani cewa a shari'a ta ce mu girma malamai ta kudaitar da mu da martaba su dan abba su Allah ya kare da shi wata rana ya rike linzamin dokin Ubay bin Ka'ab Allah ya kare da shi Ubay bin Ka'ab yake cewa kai fa dan gidan babban manzon Allah Abbas kai dan gidan babban manzon Allah ne ya zai ka zo ka rike ragamar dokin wani mutum daga cikin ansarawa wani mutum daga cikin ansarawa sai ce a'a ai wajibi ne da dukkan mai neman albarka ya girma malami kai ubayu malami ne manzon Allah ya ce kai malami ne saboda ka wajibi ne mai girma maka wajibi ne martaba ka Abdurrahman bin Waqid al-Laysi yake cewa wata ran ya je kofar gidan Imam Malik sai ya ga kamar kofar gidan wani basaraki al'umma sun cika kofar gidan ana martabawa ana girmamawa ana neman ilimi a musani ya uwa daga cikin martaba ta wannan ilimi mai albarka ilimi na addini a imamu shafi'i Allah ta'ala ya ƙara masa rahama yake cewa na kasance a majalisin imamu malik malaminsa ne ya ce ko da littafi zan buɗe to a hankali nake buɗe shi domin kada ya ji ƙaran takardar a kunnensa na ɓata masa rai ban sani ba ku duba yadda magabata suke girin malamansu yanguwa bude littafi zai takarda zai juya amma a hankali yake yi domin baya so ya bude da kyau ya ji karar rabia bin sulaiman yake cewa wallahi ɗalibin imamu shafi ne kuma yace ban taɓa shan ruwa a gaban imamu shafi iya kallo na ba a matsayinsa na malami na domin kunyarsa da nake ji na sha ruwa a gaban imamu shafi baki saba malami na ne martaba shi nake imamu muslim wata rana ya je sumbaci kafar imamu bukari ya ce tsayanin sumbanci kafarka ya malami na ya masanin hadisi ya mai karantar da al'umma illolin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi da ma'abotansa wajibi ne a girma su dukkan mai neman albarka imamu ali bin abi dalib ya ce ni bawa ne ga wanda ya koyi da ni harfi dina addini idan ya so ya yanta ni idan ya so ya banda cikin bauta harafi daya kamar ba ko sin ko mim wani koya ma wannan ba ka da abin da za ka biya shi a duniya masani ya uwa masu albarka wani mai hikima ke cewa ni ban ga wani haƙƙi mafi girma a duniya ba kamar haƙƙin malaminka na addini wajibi ne ka kiyaye wannan haƙƙin dukkan musulmi ni ina ganin ya cancanta ya cancanta ya cancanta duk mutumin da ya koyar da kai harafi ɗaya na addinin musulunci kamar kyauta da dirhami guda dubu innal mu'allima wat tabiba kilahuma domin shi malamin addini da likita mai bada magani a warke la yansahani idza huma lam yukrima baka samu alkhairin su idan baka musu kyakkyawan hali ba fasbir lida'ika in jafauta tabibatan ka je ka zauna da jinyarka an kaiwa likita wauta wa qana bi jahlika in jafauta muallima ka je ka zauna da jahircinka da duhun kanka har in kaiwa malami yauta da rashin albarka alhafiz ibn asakir yake cewa ilam ka sani ya aki ya dan uwana rahiman rahimahullah Allah ya maka rahama wa iyyaka an anna luhumul ulama masamuma yace ina jan kunnanka naman malamai guba ne kar ka zauna da kai a dinga zagin malami a dinga cin mutuncin malami a dinga gulman malami a dinga zagin malami a media to imam ibn asaki ce guba kake ci kuma sai ta yi tasiri a rayuwanka wa sunnatullah yace sunna ce ta Allah duk wanda ya ci mutuncin malami wallahi sai Allah ya kunyata shi a duniya kowa yi shi in dai malamin addini ya zama karan bara a gunka shine zagi shine cin mutunci bayan duk wannan darajar da Allah ya masa to Allah ta'ala sai ya karya ka a duniya Allah ba zai bar ka wani lafiya ba mu sani ya uwa masu albarka da karshe Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa ya kuma su imani kar ku zamto daya daga cikin irin mutanen da suka cutar da annabi Musa alaihi salam annabi Musa annabin Allah ne ya koyar da mutane addini amma kuma al'umma suna cutar da shi kai ma kar ka zama ɗaya daga cikin masu cutar da malaman kana addini la takunu kallazina azaw Musa tabarra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi ya barrantar da shi akan abin da suke faɗa masa na shiri wa kana inda Allah wajiha annabi Musa ya kasance mai girman daraja ne a gun Allah Allah ta'ala ka taimake mu Allah ya mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma idil Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wansur ibadakal mujahidin ya rabbal alamin Allah ka taimake mu Allah ka mana albarka Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifanmu Allah ka samu lafiya mu wani lafiya Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madidici wancan rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ka mana mafita ka mana sauki da gare ka ya Allah Allah ta'ala ga Ramadan iya doso mu gaba da gaba ya Allah ta'ala ka mana cikin albarka ya Allah ka mana cikin alkhairi ya Allah ta'ala dukkan wata matsalolin mu Allah ka warware mana ita ya Allah ka shigar da mu wannan wata mana amuntattu mana masu walwala da jin daɗin rayuwa Allah ta'ala ka ba mu ikon yi maka ibada ya Allah ka amsa mana ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ya Allah masu neman addu'o'i da wanda suka aiko da wanda ba su aiko ba ma Allah ka san dukkan bukatun mu gari ka Allah ka biya mana sunan alkhairi Allah ka san dukkan abin da yake damu Allah ka mana maganin sa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن